mustafa abdahu alhaqu alhaqu ubangiji wanda yake shine gaskiya zalika bi anna allaha huwa alhaqu farabbal mustafa ya reni abin zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallam abdahu wanda shine bawa na allah wanda ya tsaya da haƙiƙanin bauta da laqad abadal bauta wa laqad abadal maula wa ma samma abin ya tsaya duk da abin da ake bukata na bauta wa allah kadimi tintini wale fi janabil mustafa hubbu wani kuwa soyayya da tsananin bege ya tabbata gare ni a janibin manzo abin zabi yusalli alaihi rabbuhu ubangijin yana yin salati ga manzan Allah ubangijin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin salati gare shi wanda wannan karshen ɗaukaka ke na matuƙar ɗaukaka ke na a ce Allah mahalicci amma shi ke salati ga bawa
wa hawa abduhu alhali shi bawansa ne wasu ne alaihi ni ina ta yin yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halatul hukm halina shine soyayya ga manzan Allah da tsananin bege gare shi
wa da hiya maqbulun na tabbata yaban da nake ga manzo lalle abin karba ne yaban da nake ga manzan Allah to lalle zai samu karbuwa wayan ne khadimu ni mai hidima ne ga manzan Allah wa yanzu kuntu maqabulan inda na zamo abin karba a wajensa ta bayyana lil yanci ya bayyana gare ni ya tabbata cewa ni na sami yanci yahimuna shauqan bir mutane rabai wa da yawa fartana suna imauta da mace da ake kira rababu ko da ake kira fartana don bege gare su wa jam'i habani hubba ahmada ni ko da halin da nake Wani farko.
cikin halin jam'u da kuma halin da nake cikin halin farko wato halin da nake da tamizi da halin da yake ake min tajallin da ba na iya mayin tamizin to duk a wannan halayen guda biyu ni duk ba abin da nake da shi sai ko san manzan Allah jam'in nawa da kuma farkon nawa duk ya bani bani ya bani hubba ahmada san manzo sallallahu alaihi wasallama wa hal yata'atta hubbu ghairi muhammadin yanzu za ta yi a ce an so wani daban ba manzan Allah ba san wani manzan Allah abu ne mai yiwuwa in ka ga mai san wani manzan Allah to ai wauta ce da rashin sani amma a hakika manzan Allah shi ya tare da sufofin a so shi Bahu.
Eh, shi ya tare da su- sufofin a so shi ana son abu ko don kyansa to manzan Allah ya fi duk mai kyau kyau ko don kirkinsa alherinsa to manzan Allah ya fi duk wani mai kirki kirki ya fi duk wani mai alheri alheri shi yasa ta ko ina manzan Allah ai shi ya fi kowa cancantar a so shi ba Ko ku so so almahi- almahi a ce za su wani mai shafe kafirce Al'amai makanta ne walfis- da kangara siwa hubbi sai alil mustafa ko san iyalin manzo wanda su ana son su ne dan san da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sihabihi sai san sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa man kana siddiqan sai duk wanda yake mai tsayawa a kan gaskiya abin da yake wajibi a so wanda yake tsaye a kan gaskiya wanda mai ya kuta turfani da yake faɗa fa muminu na yuhibbu haqqan wa ahlahu wa yubdiru batilan wa ahla raginati wanda yake duk mumini ya yi alamar sa a ga duk wanda ya tsaya a kan gaskiya ya so shi kana mumini ya ce mutum ya tsaya a kan gaskiya don cewa kai haka din bai biya ma bukatar ka ba ta duniya a ce kuma wai kai gaba da shi to ai ya nuna imanin naka da gyara sai an dawo an gyara mummuni ne na hakika to duk wanda ya tsaya a kan gaskiya lalle ko zai so shi mata hasasal haqu duk sanda gaskiya ta bayyana wanda in dai gaskiya ta bayyana to shi tsayawa yake gare ta
wa qaumun sai kuma mutane da suka bi min hala'i ta farkin wa'annan sarmada har abada wanda suka tsaya bin tafarkin wa'annan su ma dole ne a so su lalle ne a so su fa amruhum ya sadaqu sanu lamarin su gaskiya ne wa hubbuhum da soyayya su ma gaskiya ce wa maliku ina misali kamar shugabannin nan mashahidai kamar imamu malik wannan umanu da wato malik ibn anas da kuma numan shine abu hanifa ahmadu hakanan kuma ahmadu ahmad ibn hanbali kulluhum dukkan wa'annan kaza Kaza shafi'i Shafi'i.
hakanan imami shafi'i laulahu mu in ba da ajramar wa'annan hukuku manyan bayi na Allah ba ai da sassa sun yi do alamar uku da ɗauri akan farko irin nusa ne yana sawa da rufu'a ne ba rufu'a ba ce ɗauri ne ko azlamar uku da sassa sun yi duhu kazaka abul abbas ya sa duk wanda zai zo kuma daga baya ya ce wa'annan zai sa a gaba wai sai ya cire musu riga Allah.
ya nuna cewa me suka yi wa musuluncin ai shi yanzu shine ya zo da gyara to ba abin da yake kokarin jawowa sai ko a ce sassan su dawo musulmi domin wanda yake zai kashe fitila ya kashe wannan fitila ya kashe wannan fitila ya kashe ya ban mutane a cikin duhu shi bai gyara wata ba Eh, in zai gyara ya zo da tasa ba ba wanda zai zo da tasa bai bi tsarin wa'annan ba duk wanda zai zo da tasa to sai dai ya bi tsarin wa'annan sai ya jona da wa'annan tukuna. shi yasa menene na eh, a ce za a ringa hakke musu ko hakke wani a cikin su yawan kun tsabin wani an tafiyar za ta yi kuwa a tafiyar za ta yi mana Eh, tafiyar za ta yi ba me zai hana ta yi kazaka Kazaka abaka zaka da Abdul Abbas, alabasi shi ne ahmadu sayyidi shugabana tijjani shau tijjani kazaka aljunaid haka na salim shau junairu as-saliku mai haɗuwa ta farkin allah Al-Ailamu.
wanda yake gwarzo Al-Ailamu.
wanda yake babban shugaba shugaba babba wa kan bainahum aw ba'dahum min muhammadin tsakanin waɗannan manyan bayi da aka ambata da kuma ma daga bayansu an samu waɗanda yake sun zo da sufofin da lalle za a yabe su sun tabbatar da cewa su magadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waɗanda da aka faɗa mustahidan nan ba su ke na mustahidai ba akwai wasu gaggan mustahidan bayan waɗannan akwai irin su sufiyanu sauri su sufiyanu mu'iyayenata a, su auza'i su ibnul mubaraki duk waɗanda su ibnu jarir dabari dukkanin waɗannan sun ba da gudunmawa a addini haka nan kuma akwai waliyai dewa Allah ya bayyana waliyansa tunda aka toshe kofar annabta da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zama ba wani annabi sai kuma wato aka buɗe ƙofar walitaka aka ta samun waliyai daban-daban wa abdin an samu bayi na Allah bi nurin minhum wa yahtadil khalqu da halitta ke shirya da haske daga wa'annan wa'annan wanda suka zo tsakankanin wa'annan ko suka zo bayan su kad iktabasu Baki min ɗayan ru'ya su.
ahmada baki ɗayansu sun ɗosana ne daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farta qauzura wannan qunan ne yasa sai na Ilmajeji.
ruwan gida wato guri mai tsawo a cikin girma ma fawqa ha fawqu da ba sama da ita fa ya rabbi ya ubangiji habli hubbahum ina roƙonka ka bani san baki ɗayan wa'annan wa da qatifa'ahum biyayya in bai zama ina bin gurabansu wa fuqqa ka wisaqi kwance duk wani ɗauri na wal yazul aniyar riqu bauta ta gushe daga gare ni bautar bawa hangen wani Allah matakar bawa na hangen wani Allah na hangen wanda yake ba na Allah ba to yana cikin bauta wanda yake ya zama gaba ɗaya hangensa Allah to wannan shine ɗa haƙiƙanin ɗa wa an kullum habli tamama wirasati da ka bani wato shi irin su ne wani yake faɗa cewa to shi a duniya ba abin da yake nuni irin a ce ya ga irin su Eh, wato ya ga irin su ko da sau ɗaya a ce a tamanna ala zamani muhala an tara mukulata ya ɗal'ata hurri an tara mukulata ya ɗal'ata hurri baitin da wasu malamai suka ce idan da akwai wani abu wanda ba ƙur'ani ba a ce sallah za ta inganta da shi to ai wannan baitin ya isa a ce sallah ta inganta da shi atamanna ala zamani muhalan an tara muqulata ya dal'ata hurri Ah, wa an kulli habli tamama wilasati ubangiji ka bani cikakken gado daga baki ɗayan wayannan bi fi'ilin da aiki haki da fi'ilahu yake kwaikwaitar aikin su Baka za ku- haka nan ɗabi'a da ta kwaikwaitar ɗabi'ar su bi jahi ina roƙon ka rasulillahi samun wannan alfarman manzon Allah shi ne Ahmada.
Ahmadu mafi Sai- tsayawa da yabo ga Ubangiji ya fi wannan kuma ya fi kowa cancanta a yabe shi shugabana wa zinatu kullin wanda ya nas ado ne na dukkan mutane man khulquhu rifu wanda ɗabi'arsa tausasawa tausasawa ga bayan Allah alayhi salatu llahi alaihi wa salatu salamu wasu salamu salatan salati biha minni albarkacin ila wannan salatin alamin ya zama arziki yana saduwa ga halitta daga gare ni ya zama arzikin halitta yana ta saduwa gare su daga gare ni ya zama wato na tsaya eh, a kofar Allah yadda zai sa wannan tsayawar tawa a kofar Allah a ta sako arziki ga halittar Allah ya zama ni mai amfanar halittar Allah ne kenan alayhi ma al'ali alai ma alai kiramin sabihi salatan salati biha ya baqali yadakku wa wani ruhaku abu da dakku mar- matsayin dakku wato shine kankare duk wani abu wanda yake wani Allah ya zama an dandake shi wal mahaku da shafewa ya zama an shafe duk wani Allah to ya kali ya wanzu gare ni ya zama ko yaushe ni ba na hangen wani abu daban ba Allah ba ko yaushe na ba na komai na shafe shi in ba Allah ba rusumiya ni baki ɗayan abin da nake rubutawa amdahun nabi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wala fakhara ba na alfahari da haka ba ma fi siwa madihi lahu an suju shi'ira a bla an su zuciya wato ba na waƙe ba na saƙa waƙe fi siwa madhilahu a cikin wani yabo na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban san in ce zan saƙa waƙa ba a cikin wani abu daban in ba yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rafaftu jami'a shi'iri na kakkaɓe baki ɗayan waƙe gaira madihi in ba yaban manzon Allah ba siwa da awatil sai maula fa maula da zan waka na fuskar roƙon man ubangiji subhanahu wa ta'ala sai in kaga na yi wata waƙe daban ba yaban manzon Allah ba to addu'o'i ne addu'o'i ne ga sunan ko addu'o'in shehu radiyallahu ta'ala anhu suna da yawa aw Kamar an asu da abdul zikira ko kuma in nufi gargaɗi nakan yi waƙe don nufin gargaɗi ga jama'a Eh, raja'atu ila al maula na komo zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ahmada da kan manzo sallallahu alaihi wasallama a Ashiqan.
shekana mai tsananin bege ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa amsaytu min madihin nabi a a atali atali shi'ira na zama ina ɗaukaka akan tauraro wannan da ake kira shirira wanda yake an ambace ta a cikin qur'ani to ina ɗaukaka akan ta mimmatin nabi saboda yaban da nake ga annabi wa annahu huwa rabbu shirira
raqaitu zural irfani na hauhawa akan tsoro sanin Allah fil ilmi a wajen fa'iqan sani fil ilmi fa'ikan halin kasancewa ta ana mai fifita a ilimi kuwa fil ilmi din yara ta da fa'ikan da wa ruktu awisatul ulumi na hore ma wuyatan ilimai wala fakhara wannan ina faɗa ne don nuna godiya ga Allah ba ba dan alfahari ba
ra'aytu na ga mutum rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi Ya rabi wasallam bugu ya ya yi ce.
baiwa da duk abin da nake nema wa ma gaba bai anni taɓa kafuwa ba daga gare ni a Barra tsara da- tsawon zamani barra da sanda nake tudu wala bahara ko sanda nake kogi
rafa'atu na liwa'a daga zikiri tutar ambato wal da madihi yabo garifan ina bi bahri mai habibi tabbatowa daga kogin masoyina haisu bidin wannan mai ma'anar minti kamar ta ainihin ya shirabu bi ha ibadullah ko ainihin ya shirabu bi hal muqarrabuna bi ta kan zo da ma'anar min kamar an ce min bahari habibi warifan min bahari habibi har su haisu alhamani alhamani zikira zikira inda ya min ilhamar tunawa Yeah.
tuna shi rimahi ma suna na wa da asyafi takubba na wa kinanati da kuma gidan kibiyoyi na annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ni ba ni da wani mashi ba ni da wani takobi ba ni da wani kibiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rimi bihi wajha alladhi ina yakasidu burra jifan fuskar wanda yake nufin cutar da ni bihi da shi
ramaitu bihi na fi jifan shi ainihim a idanunsu Wani da hurihim.
kirazansu wa qad sulibu min ni zai izihim hakika an sunce musu isar da suke ganin suna da ita uwudu faqara an musanya musu da talauci
ramauni sun jefe ni wa ma nalu murada amma ba su samu abin da suke nufi ba wa innani hakika ne aka talo Aqtaluhum sabara sabra.
zan kashe su ba tare da daukan makami ba da zikirin Da zikirin rasulullah da Rasulullah.
amma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu llahi wa salamu salamu ya khudha li sari manzo ya riki tarna ta gare ni ya daukan min tarna ta wanda duk ya taba ni to manzan Allah ya taba shi wa lam aktasib ba tare da wizra nayi tsoron laifi ba alayhi salatu llahi wa salamu salamu asusu biha qarni in gyara zamani na da wannan salatin lima yuslihu da abin da al-ukhra zai gyara musu lahirarsu alayhi salatu Alaihi llahi wa salatu salamu wassalamu.
salata salati ya tusqil a basatina lokacin salatin za ku wannan hara.
shayar da gonakai wannan hara da koramu alayhi salatu alaihi llahi salatu wa salamu salamu tudimu da lana dawamana al-aliya'a da ɗaukaka wal da majida girma da was sitra.
sutura alaihi salatullahi summa alaihi salatu salamu da su masalamu salatan salati ya tushki shikayati lidda albarkacin salatin za ka busar da duk kai karata tsawon zamani duk abin da nake kokawa da shi to kai min maganinsa albarkacin wannan salatin alaihi salatullahi summa alaihi salatu salamu da su masalamu liyaqbala khairul khalqi nazmiya wan nasra ina roƙon fiyayyen halitta ya karɓi abin da nake a waƙe da abin da nake azube.
alaihi salatullahi summa Salamu salamu salamu litamhu biyal adlala ka shafe ina roƙon ka ya ubangiji ka shafe duk wani ɓace-ɓace daga- da sababina wa da shirka tare da wani ga Allah Wal kufra.
da kafirci alaihi salatullahi summa salamu salamu.
tu'izzu biha sahabi albarkacin salatin ka ɗaukaka lamarin sahabbai na ka jama'a ta ka sa su su zama masu buwaye wa takfihimu Duk shara wani sharri alaihi salatullahi summa salamu salamu.
tusahilu hajjal baiti hore min zuwa hajji ga ka'aba wal tadwi lil qafara ka naɗe wato kufafe gare ne fakwanni inda suke fakwanni ka naɗe su gare ne alaihi salatullahi summa salamu salamu tusakhir li kullal baraya kore min baki ɗayan halitta wala faqara ba tare da na bukata ga wani a cikin halittar ba
alaihi salatullahi summa salamu wa salamu alin wa ashabi da alaye da sabai hum ad-dawlatul wanda kubra su ne daula mai girma riko da su su ne riko da babban daula shi ne riko da babban daula